نحمده ونستعينه ونستغفره وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يمتنا أكو قوة ربيع الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1446 wadda ta yi daidai da shida ga watan goma miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi ne albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fannu ta'amul bainar zaujain littafi ne wallafar malam muhammad siddiq mai shawi rahimahullahu ta'ala kuma wannan shine darasi na talatin da biyar a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata malam ya ba da shawara ga mata kada su zanto idan Allah ta'ala ya kaddara mutuwar aurensu ko Allah ya kaddara wa mazajensu rasuwa sun sake sabunta wani auren to su guji su kuma yi hattara da ambatan kirki ko kyawawan ɗabi'un mijinsu na farko a gaban sabon mijinsu ko a gaban mijinsu na biyu hakan na iya motsa kishi kuma wannan kishin ka iya kai aurensu zuwa ga abin da ba a so shi yasa sai yake cewa la tazkuri mahasina azzaujil awwal karki zamto mace mai tina da kuma ambatan kyawawan ɗabi'u da halayen mijin farko kamar yadda muka karanta sai ya tambaye ta shin ko ta taɓa ganin gini wanda ya kai sunan gini ko ya amsa sunan gini wanda ya kai irin nasa sai ta yaba ta yaba masa sosai ta ce lalle ginin kam yayi kyau to amma sai shi bai gamsu da amsar ba yake son ta gaya masa gaskiya shin ko tana da wata masaniya game da wani gini da ta taɓa gani wanda ko ta ji labari wanda ya kai kyan irin wannan gini nasa to sai ta ce masa to tun da ka dage sai na gaya maka abin da yake cikin zuciyata na gaskiya to ni kam na rantse da Allah ni ban ga kamar jambe nan nan na Abdullahi bin Ziyad ba kuma shi Hajjaj bin Yusuf ya san Abdullahi bin Ziyad tsohon mijinta ne da aka Hajjaj bin Yusuf ya fusata wanda wannan ya jawo mutuwar aurensu kuma ma banda wannan ya tura aka rushe wannan gidan da take kwatance da shi yasa aka gina wani gidan daban wanda ba shi da wata ainihin wato dangantakar da za a iya tunawa ballantana har a dinga yabansa nan gaba haka ainihin wato amru bin jawun ya auri wato wata mace da ake kira alkadur shi ma dai abin da ya faru kenan binta qais wanda ta auri naqid bin zurara kafin shi sai ya rasu to ita ma sai ta zamanto kullum cikin alhini kullum cikin damuwa kullum cikin juyayi da tashin hankalin tina mijin nan nata wanda ya riga ya rasu to wannan sabon mijin da yake so su yi rayuwar aure su yi farin ciki su yi soyayya ya ga ba ta da lokacinsa kullum tunaninta yana kan tsohon mijinta da ya rasu shi ba ba wanda ya iya dole kishi ya kama shi ya sake ta mun karanta cewa ki kiyaye mai ke motsa mijin wato mai ke motsa kishin mijinki duk abin da kika san in kin yi mijin kishin sa yana motsawa to gaskiya yana daga cikin hankalin mace ta zamto tana kula da wannan ba ruwanta da ba da labaran tsofaffin samarinta a ga shi mijin da ya riga ya yi sa'a ya aure ta kamar yadda muka ji ainihin wato asma ya gidan sayyidina abubakar ita ma tana faɗin irin kishin mijinta zubair bin awam har ta babu wata 'yar kissa wadda ta faru inda suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam tana ɗauke da kaya a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya ɗauke ta ya rige mata hanya kan abin hawa to annabi yana tare da jama'a yana tare da mutane sai ta ji kunya da nauyin ta hau abin hawan annabi sallallahu alaihi wasallam ga jama'a kuma sannan abin hawan ba wanda yake an yi masa ɗan ɗaki irin wanda ake ɗaukan mace a kai ba da haka ta kasa hawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya kyale ta to bayan ta da gida ta ba mijinta Zubair labari kuma ta ce gaskiya ba ta hau ba saboda dalili iri kaza amma dai babban dalilin ma saboda kishin sa kada ya zamto ta hau kuma kilu ta jawo ba to anan ma yake ce mata a aikin fahimci kuskure kishin na ai ba ko ina nake yi ba eh ba ya zan yi kishi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kaga sahabbai kenan na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke kirkaka tsarkaka amma su ma kana kallon yadda ba sa sake ba sa sakaci da abin da ya shafi janibin iyalansu suna kaffa kaffa suna nan nan da abin da ya shafi iyalansu ba karamin dalili ne zai sa su ba da dama ka iya tattaunawa da matansu ba ko ka ga matansu ko wata alaka ta haɗa ka da matansu wannan kuma shine abin da ya kamaci dukkan wani namiji na kwarai wanda yake mai kishi da iyalinsa ina fata an gane mu'az bin jabal shi ma mun karanta wata yar kissa na abin da ya faru tsakaninsa da matarsa a lokacin da ta yi kyautar wani tufa da ta wato wata tufa da ta fara ci zuwa ga wani bawa cikin bayansu wanda mu'az bin jabal ya nuna rashin jin daɗinsa har ma yadda keta a ita tunaninta kamar kamar ko bai so sadaka ko alherin da ta yi bai shi ba nan da ya dame shi ba abin da ya motsa masa kishi shine ya za ta ɗauki tufa ɗin da ta fara ci ta ɗora bakinta da yawunta akai kuma ta bashi shi maye abin da to wannan shi ne motsin shi yake ganin bai kyautu ba wannan abin da ta yi shi sa ya abin nan to kaga duk wa'annan ana ba mu misali da sahabbai dan kar a samu wani mai kishi yanzu kuma haka ya kamata kowane namiji ya zama bai dace ba mutum ya zama da yus yawa wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har kushe da yusanci yace da yus ba zai shiga aljanna ba kowa ya gama taka kowa ya magana da ita ka batta ta je kasuwa ta yi harkokinta da kowa ka bari kowa ya shiga ba ka nan ma kana buga waya mai gyara ya shiga mata gidan tana ba a ce ya kazo ba ka nan ba kazo kazo mai gyara ya ce ya zo ba ka nan ka ce ai tana ciki ya shiga ya kwankwasa kofa tana ciki duk ire-iren waɗannan abubuwa ina za ka samu wannan sakarcin a tattare da sabon shi sa za ga yanzu alfasha ta ɗan ƙofar alfasha ta buɗe ta yawa alaƙoƙi wayoyin ka duba matarka tana da lambar wayar mai gyaran firiji tana da lambar wayar mai musu gyaran gas tana da lambar wayar waye tana da lambar wayar waye tana da access da mutane daban-daban ko a ruwanka ko a jikinka ba wani abu ba wani abu to ba ce aka yi karta amma dole ka zamto kai ne aka dora wa amana na kula da ita amanar kare mata mutuncinta da martabata mutane ne waɗanda Allah ta'ala ya sanya musu sassauci da taushin zuciya da saurin karkata suna da rauni irin nasu shi yasa sai kana zama tare da su kana kuma karfafan su ina fata an fahimta to wannan yanayin shine yanayin sahabbai ba su yarda ka duba sayyidina Umar da sauran duk ana ta bamu labari wanda shi shi ma yana daga cikin wanda ake buga misali da irin yanayin kishinsa da sauransu dole ana nuna mana kamar halayyar sahabbai ce kaf kaf da nan nan da kuma kulawa da abin da ya shafi janibin iyalansu iyalansu iyalansu ne ina fata an gane dalilin da zai sa wani ya samu dalili ya samu access to iyalansu to dalili ne wanda yake kamar na larura ba yanda aka iya kamar harkar lafiya wanda dole za ta je asibiti da sauransu to kaga wannan larura ce take sa wannan amma ba larura ba wani dalili da zai sa dan kankanin dalili kawai shikenan mutum kana zaune ma wani ya shararo mata waya siminti biyar suna ta wayar su sai ta gama da ta direban da yake kawo kayan nan ne eh ka gani to duk ire-iren wannan kuma ya ce oh okay okay shi ga bature okay wani ya kawo ta sun gama ce wani dan ajinmu ne a gashi ma mai gidan yana tare da ni za a baka eh hello na gaji ya a- ya karatu dai to ala idan dan ci gaba da ta taimaka musu Eh, ga ga Allah Allah Allah ya sauka Allah ya shirye mu
Malam yake cewa ki zamto mace ce mai kiyaye mutuncin mijinki duk abin da zai taɓa mutuncin mijinki kamata ki zamanto mai taya mijinki kare mutunci lalle mutunci wani abu ne martaba wata aba ce da haka shi yana ta kokarin ya rufe asirin gidansa ya zamto gidansa babu wanda ya san a toke ma ki taimaka wajen mutuncin mijinki ya zama tsararre ta hanyar ainihin wato a a kaucewa dukkan wani abu da zai zuba masa da mutunci ina fata an gane shi yasa mun karanta wani hadisi na abi umama al-bahiri duk da cewa hadisi ne wanda yake mara inganci annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin aka ce wai annabi ya ce mastafa da mu'min ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihah an gane ba wani abu da mumini zai rabauta da shi in ka cire tsoron Allah da ya fiye mai alheri fiye da ya samu nagartacciyar mata wannan kuma haka ne mace ta gari ai babban jari ce shi yasa ba a kar in dai aka samu nagartacciyar nan ko ba wani kyau ne da ita mai yawa ba kar a yi wasa a aure ta nagartar nan ana buƙatar ta sosai matar da za ta zamto ta san mutuncin ka tana ƙoƙarin kiyaye ma mutunci ko bashi irin wannan ɗan ƙarami ba ta ci ba ballanta na a zo a zazzage ka ko a ci mata mutunci ko kuma da sassafe a zo a ƙwanƙwasa maka ƙofar bin bashi da sauran ba ruwanta da dai wasan dingimo ba ta shiga ba don komai ba a za a zo ana ta an kwaɗaita mata wasu abubuwa wanda eh, na samun kuɗi ko abin na ba ta da ta shiga rigima saboda ta fahimci ba ka bukata annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wace mace ce tafi alheri yace ita ce wadda ba ta saba wa mijinta a abin da ya shafi kanta da dukiyarsa Abdullahi dan Mas'ud yana mayin addu'ar cewa Allah ta'ala ya azurta shi da matar da in baya nan za ta tsare kanta ta kare mutuncinta ta kare masa mutunci kai ka ce yana nan ba ruwanta da wani ba wani business da ke da ke shiga tsakaninta da wani dan adam sabanin mijinta to Abdullahi dan Abdul- Abdullahi dan Abba eh, dan Mas'ud yake cewa ya Allah ka azurta ni da matar da in ba na nan za ta kiyaye mutuncinta da mutuncina da dukiyata duk da ba na nan mun karanta ainihin wato uh, wata yan kissa ita ba ta wata wato wata mace mutuniyar kirki kamammiya a ainihin wato uh, uh, a wani yanki cikin Baghdad wanda ita ma uh, ta nuna nagarta wadda irin ta ce matar da ya kamata a ce an samu uh, sai kuma gaba ta ƙarshe inda malam yake cewa karki zamto mai yin azumin nafila sai da izininsa to wannan shi ma eh, wato kaga dai azumi wani sirri ne tsakanin bawa da ubangijinsa wanda ake so mutum ya zama akwai ikilasi yayi ba tare da wani ya sani ba. kamar yadda Allah ta'ala a cikin hadisul qudus yake cewa as-sawmu li wa ana ajzi bihi azumi na wani ni ne nake ba da sakamako da shi kaga wani sirri ne tsakanin bawa da ubangijinsa Ya- bai ci ba bai sha ba amma ba wanda ya san bai ci ba bai sha ba azumi yake sai ubangijin da ya halicce shi amma duk da haka kaga aka ce ki- aka buƙaci saboda muhimmancin miji da haƙƙin miji aka ce a shigo da shi duk da wani sirri ne tsakaninki ke mata tsakaninki da mijinki eh, tsakaninki da ubangijinki to ana buƙatar mijinki ya sani wannan sirrin in har sirrin ki tsakaninki da ubangijinki ana buƙatar mijinki ya sani to ina ga sirrin ki tsakaninki da wanda ba Allah ba ya za ku dinga wasu mu'amaloli da wasu abokanki ko ku dinga hulɗa da wasu ɗan uwanki ba tare da ya sani ba a ce ai ba ɓoyewa ake ba a so namiji ya sani ba a so miji ya sani in har sirrin da ke tsakaninki da ubangijinki an ce ana so shi ma sai ya sani kuma ya baki dama to akwai sirrin da ya wuce tsakanin sirrin bawa da ubangijinsa wannan ana nuna wa mata yadda daraja da kimar aure da kimar miji take babu wani abu da zaki ce wai ba- ba- ba- wannan sirrin ki ne ba lalle ya sani babu shi in akwai wani sirri da ya kamata kan mijinki ya sani to shine sirrin ki tsakaninki da Allah kina bin Allah ko kina yin wani aikin alheri tsakaninki da Allah ba a so ba ba kya son kowa ya sani to ko irin wannan an ce mijinki ya sani mijinki ya sani ballanta za a ce kina kasuwanci mijinki bai sani ba kin sai fili bai sani ba kina gini bai sani ba an ba ki rancen kuɗi bai sani ba kin ba da rancen kuɗi bai sani ba kina adashi ko kina uwar adashi ko kuma kin shiga da duk bai sani ba da sauran abubuwa da yawa da za a ga yawanci yanzu zai sai ga ba kowa bane gidansa ya zama to buɗaɗɗe shi a wajensa wasu abubuwan ya sani wasu abubuwan kuma sai a daɗewa ana yin su ma in ma ba wani tsotsayi ya gifta an haɓa ma sani wannan gaskiyar magana ana gaya wa mace lalle mijinta shine abokin sirrinta annabi sallallahu alaihi wasallam ce bai halatta mace ta ɗauki azumin nafila mijinta yana gari ba tare da izininsa ba mun karanta tarihi ko kissar wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda matarsa safwan bin mu'attal ko safwan bin mu'attal karar da matarsa ta kawo guda uku in ka duba babu wanda ta ba wanda aka goyi bayan ta ta faɗa abubuwa guda uku ta ce na farko in ta ɗau azumin nafila yana karya ko ya karya mata ko ya sa ta karya
sannan baya tashi sallah asuba sai sai rana ta fito
an gane ko a haka ta faɗa ko in ta ɗau azumi ya karya mata sannan baya sallar asuba sai rana ta fito sannan a yana dukanta in tana sallah a yana jin abubuwan da ta faɗa kenan da haka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gaskiya da abubuwan da ta faɗa haka ne ya ce amma da ta ce ina dukanta in tana sallah ni tausaya mata nake saboda tana yin dogayen surorin ko dogayen surori ni kuma iya fahimta ta ko sura ɗaya mutum ya karanta a sallah ta isa wasu malaman kuma suka ce a'a shi matashi ne irin aure ne na mana- saurayi yana kan ganiyarsa kuma yana bukatar ta wani lokaci su yi mu'amalar aure da ita so zai tsaya jiranta sai kuma ta ce sai ta idar da sallah kuma sai ga ta ja doguwar sura kuma sura sai ta ce sai ta hada guda biyu to sai yake ganin shi haƙƙinsa ai farilla ne shi kuma wannan abin da take nafila ne yayi yayi ta fahimci cewa wannan sallar da take fa nafila ne Allah ba zai kama ta dan bace ba amma Allah zai tuhume ta ya sa ta a wuta in ba ta sauke nasa hakkin ba ta ki gane wato shi sa wani lokaci yake dukanta kaga annabi ya goyi bayan sa yace a to ke ai arka sallah abunan sura ɗaya ta isa an gane ko
haka maganar maganar azumi shi ma abinda malamai suka faɗa kenan cewa a- a mutum ne kamar yadda ya faɗa shi ma da kansa yace amma azumin ta na ta ɗauri a ni mutum ne wanda yake matashi fala asbiru ba ni da haƙuri da jimirin sha'awa da hakan ko da yaushe takan iya taso min to kuma sai za zo da bukata ta kuma ga yanayin bukata sai kuma zo ta ce min azumi take to shine sai ya sa ta ta karya azumin kaga shi ma dai akan nafila ne shi ko yin wannan yi masa biyayya farilla ne tambaya abin nan ɗinta na ƙarshe kuma cewa a wato baya yin sallar asuba sai rana ta ta ta fito to shi ma abin da malamai suka faɗa suka ce yawanci sana'ar gidansu sana'a ce kamar irin wanda yake aikin kamfani aikin kwana kwana yayi yana aiki to ai zaka same shi wannan duk sanda ya kwanta kuwa tashin sa da wahala to za ga wani kwale-kwale yake wasu ba a kawo musu wuta sai da daddare da haka mutum maimakon da rana ya kamata ya aikin amma ba yana aikin wanda amma ba ya samun wuta sai da daddare ake kawo wuta ce awoyi da haka sai ya awoyi da daddaren nan sai ya kai karfe biyu karfe uku yana ta yin aikin wanda ko yana aikin ɗinki ko kaza ko kaza to zai zo irin wannan dama a ƙurarren lokaci bayan an gaji tikis ake samu a kwanta to kaga in aka kwanta lallai tashi zai wahala a ita tashi wani lokaci ma mutum a wannan tashin nasa duk da ake ta yi ba sai ya tashi ya abin nan ya ce a ce an yi ta tashin ka baka baka tashi ba ya ce shi bai ba san an tashe shi ba. to kaga shi ma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi uzurinsa cewa to in ka tashi tunda bacci ne wa aqimus salata da zikiri ko da haka in ka tashi daga bacci sai kai sallah to wayannan abubuwan guda uku in ka duba duk karar da ta kawo amma dan a nuna mata haƙƙin miji da girman miji aka nuna duk wayannan yawanci abubuwan nafilfili ne shi kuma yi wa miji biyayya ba far- ba nafila bane farilla ne قال المؤلف رحمه الله تعالى لا تخرجي من بيتك إلا مع محرم kar ki dinga fita daga gidanki sai tare da muharrami to kaga babban muharramin ta mijinta duk inda za ta su dinga fita tare in in wani guri za ta dauke ta ya kai ta in ta gama in ya gama sangogin sa ya dawo ya dauke ta su dawo ba laifi bane dan miji ya zama haka haka ya kamata yace ki zamto mai fita in za ki fita unguwa ko za ki fita ki tafi tare da muharrami in ma ba mijin ko mijin baya kusa ko kuma ba ki da miji gaba ɗaya ma buki aure ba ko kuma auren ya mutu ba zawara ce to in za ki dinga fita ki dinga fita tare da muharrami irisi da'iman alal khuruj min baitiki ki zama mai kwaɗayi ko da yaushe wajen fita daga gidanki fi suhubati zaujiki cikin rakiyar mijinki aw ahadi mahari miki ko ɗaya daga cikin muharrabanki ki yi wa wani ƙaunin ki waya ki ce da Allah kina so zaki fita guri kaza yazo ya raka ki an gane ko yawwa ba kanin mijinki ba ba kanin ki yawwa baya ba zanin ki ko dai rakiyar mijinki ko rakiyar wani ɗaya daga cikin muharramanki ba inna ɗurƙat domin hanyoyi imtala abin di'abir bashariya cike suke da kuraye amma na mutane akwai kuraye da kyarkeci waɗanda suke ƙoƙarin sace mutuncin matan mutane suna nan akan tituna sun kafa daba-daba da majalisu suna bin matan mutane a yi tabinta a mota a nemi lambar waya a yi kaza a yi kaza ta ce mata aure ce saboda ja'iri ne ce shi ma mijin aure ne ya taimata daɗin zance su kuma ga rauni ga saurin miƙa wuya ga kwaɗayi kaga rukunan a miƙa wuya da sun tabbata kaga ga kwaɗayin abin hannu ga rauni to sai ga da an abin nan sai ga akibar al'amuran ba sa kyau amma duk rashin mutuncin mutum da rashin kunyarsa da san latsa matan mutane ya ga mace da mijinta ai kaga wannan zai masa kwarjini ko ba mijinta bane ya ganta dai tare da wani ko kaninta ko wani dan uwanta wanda yake muharrami ai da wahala ya ce zai yi latsi ko zai shigo da wargi to kuma tun a duniyar da akwai irin waɗannan ballantana a duniyar mu ta yanzu ana maganar hanyoyi sun cika da kuraye ba kuraye irin na gidan zai da kuraye irin na mutane yahuka an ba da wani labari annamra atan qadiman makka dan ka san muhimmancin muharrami ga mace ana ba da labari cewa an samu wata mace qadiman makka salam an samu wata mace ƙadimar makka wadda ta iso garin makka turidun hajja wal umra tana nufin za ta gabatar da aikin hajji da umra wa karin min ajmalin nisa Allah ya yi mata kyau tana daga cikin mafiya kyawun mata falamma zahabat tarmil jimar lokacin da wannan baiwar Allah ta zo za ta yi jifan shedan jifan jamra ra'aha umar bin abi rabi'a ash-sha'irul ma'ruf akwai wani fitaccen mawaki da ake kira umar ibn abi rabi'a sai ya kyalla ido ya ganta wa kana muguraman bin nisa dama ya kasance mayan mata ne shine muguraman bin nisa mutum ne mai yawan son mata wata gazzuli bihinna da yin waƙoƙi irin na yaban mata da sufufunsu da kyawun halittarsu fakallama ha sai mata magana falam tujibhu ta tanka masa bata amsa masa ba falamma kanatin lailatu thaniya a dare na biyu da ta sake dawowa washe gari dan ta sake zuwa ta karasa ibadarta ta jifa ta'arraba laha sai kuma ta rita fasahad bihi sai ta masa ihu ilaika anni tace malam ka rabu da ni fa innaka fi haramin la amma rashin kunya taka ta kai baka san kana cikin haramin ubangiji ba wa fi ayyamin azimatin wato azimatul hurma kuma a cikin irin waɗannan kwanaki waɗanda alfarmarsu tana da girma amma idansa ya makance fa alaha alaiha ya nace mata fa khafat min ibtidahi amraha sai ta ji tsoron kunyatar al'amarinta saboda yau da gobe ta ki wasa kada fa ta tanka masa ko kuma ta saurare shi faƙalar li akhiha fi lailatul thalitha a rana ta uku sai ta ce wani dan uwanta ukhruj ma'i Allah ina son mu fita tare ka fita tare da ni fa'arinil manasika akwai wasu ayyukan hajji da ban san yadda ake yin su ba ina so ka ka nuna min wasu wurare almanasika ka nuna min wasu wurare na aikin hajji walamma ra'a umar bin abi rabi'ata akhaha ma'aha lokacin da wannan mawaki umar ibn abi rabi'a lokacin da ya ganta a rana ta uku tare da dan uwanta wato tana tare da dan uwanta makasa fi makanihi sai ya kus a gurin zamansa bai tashi ba walam ya ta'arrab laha sai ta ga a wannan ranar bai taso ya ce zai tare ta ba fa an shagat qa'ilatan sai ta rura wasu baitika tana cewa ta'abu dhi'abu ala man la kilaba lahu wa tattaqi sawlatal musta'sid ad-dari tace ta'abu dhi'aba za ka ga koraye da kyarkeci suna zabura su kai farmaki alaman lake labalahu ga wanda ba shi da karnuka wato za a ga kuraye abdi'ab kenan ta'adu suna kai ɗauki bara alaman lake labalahu ga wanda ba shi da shi ma wasu dakaru wasu karnuka da za su ba shi kariya watattaki amma za ka kurayen nan suna tsoron saulatal musta'asidid dari ko ka ce kuraye suna kai bara ga wanda suka san ba shi da zakoki tare da shi watattaki suna tsoron saulata hari na almusta'asidid dari mai kama da zaki addari mai cutarwa in suka ga mutum yana tare da masu bashi kariya waɗanda suna jiwa mutum rauni to sai ga mutum yana kiyayewa ma'ana sai ta waɗannan baitukan tana ganin saboda ba ta da kaga sai ta kamanta abin kamar da dabbobi cewa kura ta fi so ta ga dabbar da babu wani abu da ke ba ta kariya ta tawo ita kadai to a nan sai ta ci karanta ba babbaka amma duk sanda dabba mai cutarwa ta fahimci a tare da dabba da take so ta kai wa hari akwai wata dabba da ta fita karfi ta fita ta'addanci to sai ga wannan dabba ta zo ta wuce lafiya kalau ma'ana mutanen da suke mutanen banza masu taya matan mutane masu latsa matan mutane akan hanya masu hajiya jimana yan mata baki ji ba duk masu irin waɗannan ɗabi'un na ƙoƙarin tare matan mutane mace ta ce ita mai auren ce da hijabanta da komai amma tsaurin ido da rashin ta ido ya sa mutum ya sa gilashinsa ya dinga tara matar da ya san da alama matar mutane ce saboda ya lalata irin wa'annan matan da yawa to amma duk sanda ya ganta da wani ko da ba mijinta bane cikin yan uwa to wannan yakan zama mata almusta'sidid dari to sai ga ire-iren waɗannan mutanen ko da in duk sanda ta wuce mutum yakan bi bayan ta ya mata magana to duk ran da ya ganta ba ita kadai ta fito ba ta fito tare da wani wanta ko tare da wani kaninta ko kanin mahaifinta ko mahaifinta ko mijinta to insha Allah za ga kamar ba shi ba kila ma kallon inda take dan kashi wannan ya fahimci akwai wani abu ba zai ba to shi kaga akwai alfanu da fa'idar mata su dinga yanzu zuwa yanzu da mazaje suka hakura suke barin mata zuwa kasuwanni din nan to na laifin ku tafi tare tun da kai ba za ka iya zaɓo mata ta nuna cewa ba ita abin da take so ba ka san shi ba ko ba za ka iya zaɓo mata ba to ku tafi tare mana shi kansa mai kantin da zai zaunar da ita ya ja ta da hira su awa ɗaya garin siyan atamfa ko lesi guda ɗaya ya ci ja ya ci hira da matan mutane ya ce mata zancen soyayya yanzu inda mijinta an ƙila ko zaman ba ba zai ce hajiya zauna ba za ta nuna abin da take so kuma za ga cikin takaitaccen lokaci an yi hidimar an gama ina cikin minti talatin an gama kasuwanci ko an gama abin da za a addawo gida su ga su da son bati ga su da son latsi ga su da son sai sun ji kwashe-kwashe to don haka laushin murya da kwantar da kai da waye duk za ta ta yi ina ga wani mijinta ne ta dinga yawan wani rangaji ta dinga yawan kwastoma fari da ido mijinta yana kallo ko kaninta ko wanta yana gani kaga duk abubuwa ne an tu- wato toshe kafo- kafar barna ce mai tarin yawa a cikin raka mace unguwa amma hawan ruwa haka ake yana lalataccen mai gida yana raka mata unguwa duk a kushe na kasa unguwa yanzu da ba sa so kuma suna ganin su suka kirkiri waƙan saboda kawai sun fi so in za su je unguwa a rabu da su su wuri in sun tambayi gida ɗaya su tafi gida goma sha biyu
ku kaga in mutum yana tare da ita bamba tu bamba ta ce kai ina ai ai bamba tu bamba yake mu ai ina kaza kaza sai da kai kace wata mota ai bamba tu bamba
to kun ji wannan kissa ta Umar ibn Abi Rabi'a yanda al'amarin ya kaya falamma sami'a Abu Ja'far al-Mansur hadhihi al-qissa lokacin da Abu Ja'far al-Mansur ya ji wannan labari na wannan mata qala sai ce wadittu an eh, wadittu law annahu lam yabqa fatatun min quraish illa sami'a bi hadha al-khabar yace na so a ce babu wata budurwa ko wata matashiya cikin ƙurayshawa da ta yi saura face ta ji wannan labarin yanda mata suke mutunta kansu yanda raka mace unguwa wallahi tasirin sai yana da yawa amma za a ga wani doguwar tafiya ma matar za ta yi kawai sai ya je ya sa ta a mota kawai tafi dan adini su sau abokin hirata har sun canjin waya haka za a ga in aka je aka hawo mota shi ma nan ta haɗu da wani da carbeza in ayyuka na yanzu a jikinta daga nan har har- har Abuja ko daga nan har har- har- har wani gari mai nisa yanzu shi duk yanda yake wannan kwantan inda mijinta a kusa da ita ya san da wani ko da ma miji bane ya fahimci tana tare da wani ai za a ga yana kaffa kaffa yana nesa da ita to dan haka waɗannan abubuwa ne waɗanda suke kai an gano ina ganin kamar yadda na taba jin labari ko a America ba yan iskan nan fa sai sai sai wata sai wata tana da dan iska
in ba haka ba ɗaukan amarya ko a yau mata fyaɗe ba wani abu bane mai wahala da haka ko da mace mai zaman kanta ce to sai ta samu wani dan iska za ta je shopping ta mutane a ga wani mutum mai murɗaɗɗen nan yana tafiya tare da ita to sai ga yan iskan sauran yan iskan gari sai su kyale ta da je ta yi shopping ɗinta ta dawo amma yanda suke sa wannan mata- ma- matsatsin kayan inda za ta tafi ita kadai babu wani leda a tattare da ita to abu ne mai sauki wani kuma ya tsaya ya ce zai mata abu nan to saboda haka waɗannan abubuwa ne wanda suke duk ma- a- wato hange ne irin na musulunci game da irin yadda aka san ɗabi'ar ainihin wato namiji a duk sanda ya ga mace ita kadai ba tare da wani muharrami tare da ita ba ina ba ta gane
wa kana bi idal biladi imra'atun salihatun aqilatun a ɗaya daga cikin garuruwa an taɓa yin wata mace mutuniyar kirki mai hankali wa kana ma'aha fatatu fa iza aradat al khuruj min al bayt taqulu li ibnatiha ta kasance kuma tana da ƴa budurwa fa iza aradat al khuruj min baytiha in tana so ta fita daga gida ta je wani guri taqulu li ibniha takan ce wa ɗanta ukhruj ma ukhtik fita ka je ka raka ƴar uwarka fa innal mar'ata ita ke gaya min ina ita kaga ita za ta ce haba yanzu umma baki yarda da ni ba yanzu duk inda zani sai an haɗa ni da ɗan rakiya su ma matan za a ga suna da wannan matsalar da rashin fahimtar sai su ɗauka wannan kamar rashin yarda ne kamar ana tunanin za ta kauce hanya ba haka bane ba lalle ya zama hakan ba. in ka ga iyaye suna ta bibiya suna daga ina kike ina za ki je a kaza da sauransu wallahi ba wai wani lokaci ba zargi bane sabida wato kokarin yantar da ke daga fa hannun wato daga fada hannun yan sa'i ina fata an gane wani lokaci akwai wasu suna nan irin wannan damar suke so su samu to amma an tabbatar da cewa duk yanda mutum ya kai da shakiyanci in ya gama su ta fito ba ita kaɗai ba da wani namiji to shakiyancinsa gaskiya bai cika tasiri ba shi ne muhallin shayi da haka tana yarka ta ɗan tasa za ta fita ka ce ɗan uwanta ya raka ta ka ko gani ya an fiye kallonta na ce malam haka ne ko malam lafiya zai gaya maza a a ba komai ba komai sai ga mutum ya sinke amma in ita kaɗai ce wani wallahi sai kusan dukan gini saboda kallanta ita ma tana nema ta har saboda kallon yayi yawa ina ba ta gane to wannan matar sai take cewa wannan dan nata in yarta za ta fita sai ta ce ka fita tare da ita fa innal mar'atu domin ita mace duna rajulin yahmiha in babu wani namiji da zai bata kariya wa yuwassi'u laha tariqa ya buɗa mata hanya wallahi da gangan ta zo wani gurin ba a matsayi hanya amma haka fahimci da abin nan da wani namiji take za ga ana buɗa mata hanya ma'ana yuwassi'u laha tariqa ba ta tare da wanda zai dinga buɗa mata hanya to fa za ta zama kashati kamar akuya baina zi'adi tsakanin koraye ya tajarrau alaiha abu'afuhum mafi raunin mutane ba sai ya latsa ta wani banza ma wanda bai ma kai ya latsa ta ba saboda ganin ta a arha ga ta nan ita kadai ba tare da wani mai ba ta kariya ba sai ya latsa ta ko kun fahimci magana haka in kuna da 'ya'ya haka ya kamata in sun dan tasa su duk inda za su a raka su a hada su da ƴan uwansu maza su raka su inda za su je in har ta kama su tafi su kaɗai ɗin. La ta kharuji illa bi idnihi kada ki fita daga gidan aurenki sai da izinin mijinki. Albaitu wahatul mar'a shi fa gida dausayin mace ne. Kamar wani wuri ne wanda yake da ruwa da fulawoyi da bishiyoyi haka ya kamata mace ta ɗauki gidanta. Kuma haka ya kamata kai ma gidan ya zama ba lalle ka shuka fulawoyi ba ba lalle wani babban gida bane amma farin cikin da gidan wato irin farin cikin da fulawoyi da gurin ruwa da bishiyoyi suke sanya wa mutum da nishadi to kamata a gidan auren ta ya zama haka tana jin farin ciki tana jin nishadi da walwala ba gida bane mai matsi ba matsi ba yana nufin matsi na karanci ba a'a ba gida bane wanda wajen ba shi da mu'amala bai da daɗin zama bai da daɗin sha'ani ba a hira da shi ba a sakewa da shi ba a yin rawa da shi a to wannan kuma dole ta dinga jin kamar a gidan wato kamar a kurmawa take a dole za a ga nan da nan da gaskiya da ƙarya da gaskiya za ta ta kirkirar tafiya a ce ba ta da lafiya za ta je asibiti daga nan kawai kwalau take dama in ta dan je asibitin ma ko mata ba nan mace ce ba ta je gidansu kawai ta zauna yamma ta ta dawo saboda in ba ta dan fitan ba sai abin ya haɗe mata yawa amma ala gafata mala in ka samar da yanayi mai kyau a gidanka ita kuma mace ana jan hankalinta ta zamanto gidanta ya yalwace ta domin gida wahatul mar'a wani dausayi ne na mace fala takhruji min baitiki kar ki fita daga gidanki ila baiti ahliki zuwa gidan iyayenki aw jiraniki ko makwabtanki aw sadiqatiki ko gidan kawarki illa bi idni zawjiki sai da izinin mijinki ba laifi bane ki je ki gaida iyayenki ba laifi bane ki dan shiga makwabta ki musu jaje ko ki wasu ki taya su murna ko ki musu Allah sani alheri ko barka in sun samu ko kuma dai a shiga a gaggaisa a ziyara duk ba laifi ki je wajen wata kawarki ki kai mata ziyara duk babu laifi amma da izinin mijinki kar ki kuskura ki tafi gidanku kar ki kuskura ki shiga makwabta saboda ga gida ga gida kar ki tafi gidan kawarki ba da izinin mijinki ba wannan zai jawo miki matsala tsakaninki da mahaliccinki جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله wata mace ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tana tambayar sa tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma haƙƙun zauji ala da zace wai menene haƙƙin miji akan matarsa fa qala sai manzo Allah ce la takhruj min baitiha illa bi idni wato ki sani izinin motsin ki daga gidan zuwa waje izinin mu'min yana hannunsa mu'min book ɗinki a hannun sa yake kar ki ce a yanan nan ne fa gidan makota har sai na abin nan ko nan nan ne fa kaza a'a ko kawai fita ne na karɓo abu kaza ki sani cewa izinin fita daga gidanki zuwa waje izini ne da yake hannun mijinki kuma babban haƙƙin mijinki a kanki daga cikin haƙƙoƙinsa shine kar ki fita daga gidansa da ya ajiye ki kuke aure a gidan sai da izininsa. fa'in fa'alti fa'in fa'alti ko fa'in fa'alat idan ku har mace ta aikata ma'ana ta fita ba da izinin mijinta ba ko da ku gidan iyayenta ta je la'anat ha mala'ikatullah to mala'ikun Allah za su la'ance ta ta jawo wa kanta tsinuwa daga mala'iku wannan hadisin ibn abdul bar ya fitar da shi a cikin littafin sa at-tamhid mujalladi na biyu shafi na 231 wa za ta yi akwai wata kissa da alhaifani ya kawo ta a cikin mijmai zawaid haka imam at-tabarani shi ma ya kawo ta a cikin al-awsat amma kissar ba ta da inganci wa za ta yi wata rana tare da rajulin min baiti wani mutum ya fita ya yi tafiya ya bar gidansa ila safarin ya yi tafiya au gairihi ko wani haka wa amara imra'atahu amma fa ya bawa matarsa umarnin Allah ta kharuja min baita kada ta kuskura ta fita daga gidanta shi yayi tafiya yace kuma bai ba ta izinin fita ba wa kana abuha yaskunu asfala dar kuma gidansu ɗaya da mahaifinta sai zamanto mahaifinta gidan kamar bene ne ita da mijinta suna sama babanta shi kuma yana ƙasa wa kana abuha mahaifinta ya kasance yaskunu asfalar da shi kuma yana zaune ne a ƙasan gidan wa kana taskunu a alahu ita kuma tana zaune ne a saman gidan kamar da abuha mahaifinta ya rashin lafiya gida ɗaya fa kawai bambancin ita tana sama baban yana ƙasa amma mahaifinta ya rashin lafiya fa arsalat ila nabi sai ta tuno umarnin da mijinta ya bata cewa kar ta fita daga ɗakinta don haka sai ta aika ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wa zakara lahu ta ce a faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam yadda suka yi da mijinta wa tas'aluhu sai take neman take tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ziyarata abiha ko za ta iya zuwa ta ziyarci mahaifinta ta duba jikinsa bai da lafiya fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam a fi zawjiki annabi sallallahu alaihi wasallam ce a'a ki bi mijinki fa mata abuha bata je ta duba shi ba baban nata ya rasu fa arsalat ila annabi sallallahu alaihi wasallam ta kuma aika wa annabi sallallahu alaihi wasallam tasaluhu tana tambayar annabi azhaba tana so ta je liwada'ihi dan ta ban kwana da mahaifinta qabala dafni kafin a je a binne shi fa qala laha nan ma annabi yace da ita a di'i zaujiki ki bi mijinki kuma arsalan nabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta haƙura baban bai da lafiya aka ce baban ba shi da lafiya amma ba mijinta ya ba ta izinin cewa ya bai ba ta izinin fita ba ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ki wa mijinki da'a aka aiko to baban nan naki fa Allah ya bai rasuwa da haka ya kamata ki zo za a tafi aje abin da shi ki zo ku yi ban kwana ta aika wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ki bi mijinki to daga bisani daga baya ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها سي النبي أيكو متى inna Allah ghafara li abiki bi da'atiki zawjiha bi da'atiha zawjiha inna Allah ghafara li abiha bi da'atiha zawjiha Allah ya gafarta wa mahaifinta saboda da'ar da ta yi wa mijinta an fahimta ko kaga wannan abu ne wanda yake mai wahalar gaske ko eh hadithin da'ifi ne gaskiya al-haytham ya ambace shi a cikin mijma'i zawaid mujalladi na 4 shafi na 314 haka a tabarani a cikin al'ausar shi ma ya rubuce shi a cikin isnadin ne akwai wani ismatu bin mutawakkil ismatu bin mutawakkil wa huwa da'ifun kuma da'ifi ne an gane ko amma dai gundarin kissar ba su da inganci amma dai sakon da take dauke da shi tana nuna irin wato izinin nan da mata suka dauke shi da sauki suke yin wato su tafi inda suke so ko su tambayi guri ɗaya su tafi wurare da yawa wato wannan izinin abu ne wanda yake muhimmi a rayuwar mace ta aure muhimmi ne in dai ba miji ne ya ba ta izinin cewa in ba na nan abu kaza ya tashi ki je wani yakan ba da ɗan wannan yanayin wani ya ba da abun a takaice wani ya ba da abun a buɗe wani zai nan shi ne ya ce in abu kaza ne da abu kaza ya tashi ko ba na kusa a yi wani kuma ya ba da shi a buɗe kawai in fita ta kama ki je kawai in ba na kusa kawai ki je to kaga an miji wannan wanda ya bada kofa ne a buɗe to kaga dan ta tafi cefa ne da kanta ko kuma ta shiga gidan makwauta ko ta tafi dama shi ya bada lasisin ta dinga fita wa qala abdul hukama wani mai hikima yana cewa idza kharajat al mar'atu min baytiha idan wai mace ta fita daga gidanta bi gairi izini zawjiha ba da izinin mijinta ba fa matar kuma ta Allah ta kasance ta mutu matar ala ma'asiyatin lalle ta mutu akan saban Allah iyyaki wa kasratul khuruj
kike yayi yawan fita kullum mace a waje saboda mijin wani wani wani gashi nan dai sai ka rasa wani iri ne ka rasa wani suna za ka yi mai ita take zuwa cefane ita take zuwa kanti ita take kai markaɗe ita take kaza sai ta fito sau goma a rana ɗaya ba yanzu nan ba ka ta shiga yanzu